بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na asabar sha shida ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. An samu wani mutum mai suna a Doktor Tijani Assamawi ya rubuta littattafai domin cin mutuncin sahabban annabi da ahalul baiti. ya sanya ma littafi ɗaya daga ciki sun mahata daitu. Wannan littafi yana ƙunshe da duk wani salo na cin mutunci ga duk wani wanda ake son a ci mutuncin shi. To ba wasu ya tasa gaba a littafin nan yana cin mutunci ba sai sahabbai sarkan annabi. waɗanda manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya amince da su. har annabi ya ƙare rayuwan shi gaba ɗaya yana mai yarda da su su ya rasu ya bar mu amanan addinin da Allah maɗaukin sarki ya aiko shi da shi amma yau waɗannan mutane suka tsaye wajen cin mutuncin waɗannan bayi yardaddu a wajen annabi to shine wannan babban malami ya ce to dole ne a kawo agaji ba don komi ba sai don waɗannan bayan Allah sun rasu amma da suna da rai irin waɗannan mutane masu tsiwa ba su isa su lakuce masa hanci ba domin in kana son ka tambayi wanda zai ma bayanin waye sahabi ka je ka tambayi shawa a badar da uhudu da sauran fagage da aka haɗa aka fafata ba sa ɗaukar reni ba su yadda da cin mutunci ba ba su yadda da ɓatanci ba ba don komi ba sai don dole ne mutum ya kare mutuncin shi ya kare addinin da yake domin shi kiyaye al'amarin shi duniya da lahira wannan addini shine abin da zai kiyaye a mutuncinka duniyanka da lahiranka to kasancewan babu sahabban yanzu kuma mai gidansu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan alantana Allah ya saukar da ayoyi ya fassara ayoyin da cikin ingantattun hadisan shi don mai da martani dangane da makircin waɗannan makirai to sai malam ad-doktor Ibrahim bin Amir Amir Ar-Ruhaili ya ce bari ya kai gudunmawa shi ne ce ga nashi ɗan abin da zai ɗan tsakura in ba manta ba a karatun da ya gabata mun fara shiga cikin littafin a inda mala yake mana bayani akan wai idan aka ce rafida me ake nufi da kalmar rafida a zahirin gaskiya wannan kalma ita kamata a rika ce ma 'yan shi'a rafida amma saboda ƙasanmu wani mutumin karkara in ka ce rafida ba zai gane ba amma in ka ce ma ɗan shi'a na yau ɗan shi'a to ka girmama shi rafida shi ne sunan shi misalin wannan misalin a kama ɓarawa ne ka rika ce mashi yalla ɓe ranka ya daɗi mun gano wannan da kyau ku to in ka ce ma ɗan shi'a na yau ɗan shi'a to kamar kana ce ma ɓarawo ranka ya daɗe ne asalin sunan shi rafidi kun gano wannan da kyau ku domin zagin sahabbai da cin mutuncinsu. Mala ya ce, faƙadar rawa addarani an Muhammad bin Ali bin Musa ƙala. Darani ya ce, ya ruwaito daga Muhammad ɗan Musa ya ce, ka tabti ila Ali bin Muhammad alaihi salam, wai ya aika da saƙo ne wajen Muhammad Ali ɗan Muhammad ɗan Musa, anin nasib. yana son a mai bayani dangane da nawasib hal ya taju fi imtihanihi ila akthar shin idan aka yi mutum jarabawa yana da buƙatan ya tsawaita sharhi da ƙarin haske in ya ce na nawasib su ne min taƙaddimil jibtu wa tagut duk mutumin da yake gabatar da aljibtu wa tagut a kan khilafa a kan sayyidina ali mala ya ce waɗanda suke nufi da aljibtu wa tagut ya anuna bihima ababakarin wa umar radiyallahu anhuma nan dama mun karanta a baya in suna su bullo wajen zagi da cin mutuncin abubakar da umar suna ce masu aljibtu wa tagut kaga karar a cikin littafin su kaga ma abin da suke cewa kenan kaman abubakar da ya wanke ya ya ba annabi kaman umar da ya wanke ya ya ba annabi annabi ya rasu suka zama halifofin shi suka kiyaye mai amanan addini da al'umman shi, wai su ne wanda bai taɓa agaza mu addini da komi ba, bai mu'amalanci annabi da komi ba, annabi bai alfahari da komi nashi ba, wai shi ne zai kalli kaman abubakar, kaman Umar, mutumin da Allah maɗaukin sarki a cikin Alkur'ani ya ce, Thaniyat naini, wai shi za a ce ma aljibtu wa tagut. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya kiyaye. Mala ya ce, Kama ja a zalika fi tafsirul ayyashi, suna kiran abubakar da Umar su ‘yan shi'a da cewa aljibtu wa tagut, kamar yadda haka ya zo a cikin tafsirul ayyashi a jiz'in farko shafi na 246, wa huwa min ahammi kutubit tafsiri indahum. Wannan yana daga cikin mafi mahimmancin littafin tafsiri a wajensu, inda ƙaulihi ta'ala ya ce wai abubakar da umar Allah yake nufi a sanda ya zo fassara ayan da Allah yake cewa alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab wai baka ga waɗanda Allah madaukakin sarki yi musu baiwa suka samu littafin Allah suka san shi suka haddace suka rike shi ba yu'minuna bil jibti wat tagut kuma wai dinnan su sun yadda da al jibti wat tagut mun gano wannan da kyau ku to wai mutanen da ga za ga suna karanta alkur'ani fas babu gargada amma kuma wai sun yadda da abubakar da umar a matsayin mumine khalifofi wai a haka ya fassara ayar tambaya a nan kar aje da nesa shin shi wannan ayyashi shi ya ga saukar ma wannan ayar wa ga saukar ma ayar yan tsakani da Allah sanda wannan ayan ta sauka abubakar da umar sun mutu ne na daga cikin sakatorin wahayi Ali na ciki, shin shi Ali yana kallon wannan ayan kuma ya je a abubakar da Umar mu baya to shi ma kenan yana daga cikin waɗannan allazi na utu nasiban min alkitabi kenan. Jama mun gano wannan da kyau ku? Ku kalli irin waɗannan shirme da mutanen suke yi, Allah ya tsare mana imaninmu. To wai in mutum ya faɗa haka, wa atiqadi imamatihima da kuma wanda ya yadda da cewa wai Abubakar da Umar imamai ne bayan annabi to shin ya bada ansa sosai da bayanin su wane ne nasib annawasib ko ku sai yayi ƙarin haske faraja aljawab sai aka komo mai da ansa da cewa man kana ala hadha duk wanda ya zama akan haka fa huwa nasibu shine nasib ina fatan mun gane wannan da kyau mala ya ce sababu tasmiyatihim rafida dalilin da yasa ake kiran 'yan shiya da cewa rafida mala yake cewa yara jumhurul muhakkikina mafi yawancin malamai waɗanda suka tsaye wajen tabbatar da gaskiya suka ce anna sababa itlaqi hazi tasmiya ala rafida abin da ya sa kai tsaye ake ambata masu wannan suna na cewa rafida ga rafdihim zai da bin ali saboda sun yi watsi da biyayya ga zai da ɗan ali wata farruƙihim anhu kuma suka watse suka rabu da shi kowa ya koma cin gashin kanshi ba'a da an kano fi jaishihi bayan da su ɗinnan suna cikin rundunan shi hina hurujihi ala hisham bin abdulmalik lokacin ya shirya zai je ya kai hari ga Hisham ɗan Abdulmalik fi sanati ihida wa ishirina wa mi'a hijira na da shekara ɗari da ishirin da ɗaya wa zalika ba'ada an azharul bara'a min ash-shaykhaini su waɗannan mabiya nashi yana jin ishin ishin wai sun ce su ba ruwansu da Abubakar da Umar fanahahum an zalika sai ya hana su wannan mugun magana da wannan mugun ƙuduri ya ƙula abul hassan al'ash'ari babban malami abul hassan al'ash'ari ya ce wa kana zai dubuna ali ya faddilu ali yabna abi talibin ala sa'ir ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi zai da ɗan ali yana da aƙidan cewa sayyidina ali di ya fi sauran sahabbai wa ya tawalla ababakarin wa umar amma kuma yana goyon bayan abubakar da umar wannan abin da yake ganin ali ya fi duka kuskure ne abubakar ya fi duka daga shi sai umar daga shi sai usman daga shi sai ali sannan sai sauran mutum goma 'yan aljanna sannan sai waɗanda suka je bai'atar ridwan sai mutanen badar da dai sauransu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa wayar al-khuruj ala a'immatil jawri kuma shi da dan ali yana ganin halaccin ayi tawaye ga shugabanni da suka zama azzalimai ko mun gano wannan da kyau ku yana ganin ayi fito na fito da su falamma zahara fi fil kufa fi ashabihi yayin da ya ƙarfi a kofa da shi da almajiran shi alladina baya ohu waɗanda suka yi mai mubaya'a cewa suna tare da shi mala ya ce sami amin ba'aduhim ta'ana ala abi bakarin wa umar to sai ya ji zagi da suka don gani da cewa wasu suna zagin abubakar da umar fa an kara zalika ala man sami ahu minhu wanda ya je yana faɗin wannan sai kira shi mai faɗa ya tattaro gayyan masu zagin abubakar da umar ya kwaɓe su fatafarraka anhum fatafarraka anhu ladina baya ohu to daga nan kawai sai suka rabu sai suka yi watsi da shi faƙala lahum sai ya tattaro su ya ce dan menene kuka watse man me kawo haka ana tare ku watse don kun yi kuskure an muku faɗa rafattumuni yanzu kun yi watsi da ni kenan fayuqalu innahum summu rafida to da haka sai aka fara kiransu da rafida liqauli zaidin lahum saboda zaidi ya ce masu rafattumuni yanzu kun yi watsi da ni jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan shine farkon da aka fara kiransu da cewa rafida tun hijira na da shekara 121 wannan bayani mala ya ce karanta littafin maqalatul islamiyyin jiz'in farko shafi na ɗari da talatin da bakwai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Wa bi hazal ƙaul, Mala ya ce, To, da wannan zance, ƙala ƙiwamu sunna, ƙiwamu sunna ya faɗi a jiz'i na biyu shafi na ɗari hudu da saba'in da takwas a cikin littafin alhujja fi bayanin mahajja cewa, Warrazi irin wannan maganan ma razi ya ambata. a shafi na hamsin da biyu a cikin littafin i'tiqadat firqul islami firqul muslimina wal mushrikina har ila yau wa shaharu satani haka shaharu satani ya faɗi a juz'in farko a shafi na ɗari da hamsin da biyar a cikin littafin almilal wan nihal malam bai tsaya a nan ba ya ce wa shehul islam ibn taimiya da shehun musulunci ابن تيمية أبو الأباس الهراني الدمشقي عليهم رحمة الله ما ليش كدوب لتاب من حاج السنة جزء فرقو شافي نتقص da majmu'ul fatawal kubra juz'i na sha uku shafi na talatin da shida wa zahabal ash'ari fi qawlin akhar shi ko ash'ari har ila yau sai da ya faɗi wata magana ila annahum summu bir rafida ilai an ci gaba da kiran ‘yan shi'a da cewa rafida ne da rafdihim imamata shaikhaini saboda sun yi watsi da limancin Bukhari da abubakar da Umar. Ƙala ya ce, wa inna ma sun mu rafida da rafdihim imamata abi bakarin wa Umar, saboda sun yi watsi da khalifancin sun ce ba su yadda ba, sai ake ce masa rafida. Sanda kuma suka zo suka yi ma limaminsu tawaye still sai aka ci gaba da kiransu da wannan suna na rafida yadda za a yi jam'ul akawal ɗin kenan wannan bayani mala ce karanta makalatul islamiyyin jiz'in farko shafi na 89 warrafidatul yawm mala ya ce ‘yan shi'an wannan lokaci yaghdabuna min hazihi tasmiya suna fushi in an kira su da wannan sunan wala yarda sa yarda a ce masa rafida ويرون أنها من الألقاب التي ألصقها بهم مخالفوهم suna ganin wannan suna ne wanda abokan adawansu suka laƙaba masu ya ƙolin muhsinul amin muhsinul amin yake cewa an rafida laƙabun kalmar rafida wani laƙabi ne da yin bazu bihi mai yuƙaddimu aliyan suna ne wanda ake jifan wanda yake gabatar da sayyidina Ali fil khilafa a wajen khalifanci wa akthara ma yusta'malu litashaffi wal intiqam kuma ana amfani da wannan suna ne a kansu saboda a fansha fahaushi da kuma ɗaukan fansa mala ce karanta littafin a ayanu shi'a jiz'in farko shafi na ishirin Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wale haza malai ce to da wannan fa kun fahimci magana da malai yake faɗi a baya suna ganin wannan suna kawai an sa musu ne saboda ɗaukan fansa saboda kawai suna gabatar da saye da na ali ƙarya suke yi ba wannan ne kaɗai ba ai shi ma zai da ɗan ali yana ganin darajan ala a kansu amma bai gabatar da ala a kansu kun gano wannan da kyau ko amma me yasa ba a ce mishi rafidi ba ولهذا يتسمون اليوم bishi'a. to da wannan ne suke sa ma kansu suna da shi'a, wa taharu bi hazihi tasniya sun shahara da wannan suna na shi'a inda al'amma a wajen jahilai. Mun gano wannan da kyau ko malami da ya san su kuma ya san menene sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗari uku da wani abu, rafida yake ce musu, amma da yake sun san shi'a kalma ne da ake amfani da ita ga magoya bayan wani sai suka shaharantar da wannan suna akan sai suka kau da wancan suna wanda yake dama shine nasu na yanka domin kar a ci gaba da ce masa rafida wa qad ishtaharu bi hadhihi tasniya inda al'amma wa qad ta'athara bi dhalika ba'd al-kuttab mala yace hatta wannan suna da ake kiran cewa shi'a sai da aka samu ya tasiri ga wasu daga cikin marubuta almuthakkafi na masu wayewan kai suka waye gari su ma kafansu ya zame suna kiransu da shi'a fanajiduhum mala ya ce sai mu same su yutliquna alaihim hazihi tasmiya suna sa ma rafida sunan shi'a kai tsaye wa fil haqiqa mala ya ce a ƙashin gaskiya inna shi'a mustalahun amun wannan wani suna ne gama gare ya shimalu kullum man shaya'a tafi duk wanda ake cewa magoyan bayan Ali ne radiyallahu anhu ko mun gano wannan da kyau ku duk wanda yake goyon bayan Ali wannan sunan ya shahara shi ake ce ma dan Shi'a amma ba mai zagin sahabbai ba mai zagin sahabbai sunan shi Rafidi Mala ce karanta makalatul islamiyina na al'ash'ari jiz'in farko shafi na 65 da littafin almilal wan nihal na shaharu satani jiz'in farko shafi na 144 ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa kada zakara ashabul firak wal maqalat hakika malaman da suka rubutu dangane da ƙungiyoyi da zantuttukan waɗanda ke bin waɗannan ƙungiyoyi sun ambaci annahum thalathatu asnafin cewa ‘yan shi'a kashi uku ne, akwai ghaliyatun, wa humul ladina galo fi Ali, su ne wanda suka wuce gona da iri dangane da Sayyidina Ali radiyallahu anhu, wa rubba madda fihi uluhiyya a wani lokaci ma har suna da'awan cewa Aliyu Allah ne, awin nubuwa ko kuma suna da'awan cewa Sayyidina Ali to wai annabi ne mun gano wannan da kyau ko kai jama'a ba fa su ba fa hatta imamansu ma ‘yan shi'a suna da aƙidan cewa kun ga waɗannan imaman to matsayin annabawa suke kawai ba a ce masu annabawa ne saboda kula da mukamin shi manzan Allah da kanshi mun fahimci wannan da kyau ko za mu zo za mu karanta a cikin littafin usulul kafi sun tabbatar da wannan kawai ba su ce masu annabawa ne saboda lura da matsayin manzan Allah amma in ba haka ba ai ba su da bambanci da annabawa haka suka faɗa limaman su to ba ina ga shi kuma mai gidan limaman gaba ɗaya. Wa rafida, to kuma akwai rafida, wa humul ladina yadda'una nassa alasti khilafi Ali, wannan Ali ya fada a wajen da za ga nasa alama a ƙasa. Su ne waɗanda suke da'awa na cewa wai nassi ne ƙarara wanzan Allah ya ambata cewa sayyidina Ali shine khalifan shi. Wa yatabarra'una min al-khulafa' sai suna yin bara'a baran-baran a kan khulafa'un rashidin ƙablahu waɗanda suka yi khalifanci kafin shi wa amatis sahaba da sauran sahabbai gaba ɗaya. Kun gano wannan da kyau ko? Kun ji kashi na biyu ko? Kashi na uku mala ya ce wa zaidiya, akwai zaidiya, wa hum atba'u zaid buna Ali, su ne mabiya zaid ɗan Ali, alladina kanu yufaddiluna Ali su ne waɗanda suke fifita Ali ala sa'ir sahaba a kan sauran sahabbai wa ya tawallauna ababakarin wa Umar, amma suna goyon bayan abubakar da Umar. Bari ku da suke fifita Ali, cewa suke ba wanda ya kamata ya zama khalifa bayan annabi sai Ali. To, amma cin da Ali bai samu ba, to daidai ne da abubakar da Umar suka yi khalifanci kafin shi. Amma wajen falala da daraja. Sayyidina Abubakar da Umar sun fi Ali, amma Ali ya fi Usman, amma sun yadda da khalifancin Usman saboda Allah shi ya ƙaddari ya zama khalifa kafin Ali, to su ake ce mazaidiya. Waɗannan masu wannan aƙida mafi yawancin malamai ba sa kafarta su, amma su ma kamar yadda muka karanta da ko anan a cikin littafin alfarku bainal firar sun kasu gida uku, kashi biyu daga cikinsu ana kafarta su. kashi ɗaya ne kawai ba a kafartawa amma su ma ana bid'antar da su kun gano wannan da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan bayani malai ce ka duba littafin maqalatul islamiyyin na ash'ari juz'in farko shafi na 66 da shafi na 88 da shafi na 137 da littafin al-milal wan nihal na shaharu satani juz'in farko shafi na 145 Allah madaukakin sarki ya samu dace fa itlaqu shi'a ala rafida akalli yan shi'a kai tsaye a ce masa rafida min gairi taqyid li hadha al mustalah ba tare da lura da wannan bayanin ba gairu sahih kun gano wannan da kyau ku in zaidi ne ba a ce mishi rafidi wa ake ce ma rafidi sune wannan na kasan nan da na Iran da kuke gani yanzu sune rafida kuna gano wannan da kyau ku waɗancan galiya ma da ake magana a kansu kusan yanzu ma ba za ka ce gasu ba in kuma ka tambaye suna ina su ba san su ba waɗannan da suka rage yanzu a duniya su ne rafida jama'a mun gano wannan da kyau ku to malai ce li anna hadal mustalah malam ya ce to kun ga wannan istilahin ya da fihi zaidiya zaidiya suna shiga ciki wahum dunahum fil mukhalafa su ba su kai rafida ba kenan ba amfani da kalmar shi'a akan duk wani rafidi kun gano wannan da kyau ko zaidiya ne wancan kasan kwaya ɗaya da ya rage cikin kasan su uku su ake ce ma shi'a amma kasan zaidiya biyu da su waɗannan rafida da suka gida goma sha biyar mun gano wannan da kyau ko da gullati da suke cewa za ku zo ku je su a cikin karatunmu na alfarku bainar firar da almilal wan nihal duk waɗannan duk wanda kaga dama ka ce mishi rafidi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mala ce li anna hadha al mustala yadkhulu fihi zaidiyya wa hum dunahum fil mukhalafa wa aqrab ila al haqq minhum kuma su waɗannan zaidiya wannan kasan da muka gaya muku su ne suka fi ɗan kusa zuwa ga gaskiya su ba suna kan gaskiya ba ne sun ɗan fi kusa zuwa ga gaskiya ne bal inna tasmiyatahum bi shi'a kaga ka kalli rafida ka ce masu shi'a yohimu wannan zai rudar na iltibasuhum bi shi'atil qudama za a ɗauka wai shi'anci ne irin na magabata alladhina kanu fi ad ali waɗanda suke zamanin sayyidina ali ibn abi talibin wa man ba'dahum da ƴan tsirarin da suka biyo bayan shi sai a ɗauka irin su ne ba irin su bane su ne waɗanda suka fara daga shekara 121 daga lokacin rafida suka fara amma rafida sun samo asali tun zamanin ali shi kanshi lokacin da abdullahi dan saba al-yahudi ya fara da'awan aliyu allah ne to tun daga wannan lokacin bala'in ya fara to ali ya tsayu shi yasa abin bai karfi ba ta ci a ƙasa amma wutan tana ta ci a ƙasa na wannan da'awar cewa wai aliyu allah ne kaman wuta ne a cikin auduga a sama sai a ga kaman ta mutu amma tana can tana ruruwa a ƙasa to bata tashi fitowa ƙarara ba sai wannan lokacin zai da ɗan ali jama'a mun gano wannan da kyau ko sai lokacin ne sannan kawai sai abin ya yunkura da ya yunkura kawai sai bala'in sai ya zama abin da ya zama Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine sai malam ya ci gaba da cewa fa inna ha'ula'i مجموعون على تفضيل الشيخين على علي رضي الله عنه saboda waɗannan sun haɗu gaba ɗaya na zamanin Ali da waɗanda suka biyo bayansu a kan gabatar da abubakar da Umar a kan Ali, wa inna ma kanu ya rauna tafdila Ali, sai dai suna ganin fifita Ali ala Uthman cewa wai Ali ya bi sayyidina Uthman wa ha'ula'i, male ce, kaga waɗannan wa in kano mukhti'ina fi zalika ko da yake sun yi kuskure akan haka illa anna fihim kathiran min ahlil ilmi sai a cikinsu ana da waɗanda da yawa malamai ne a cikinsu akwai malaman musulunci da yawa wa man huwa mansubun ila alkhairi akwai waɗanda suke mutane ne masu mutunci ana danganta zuwa ga alkhairi wal fadli kuma suna da falala kun gano wannan da kyau ko su suna ganin abubakar da umar sun fi aliyu kuma suna gaba da aliyu amma aliyu shi kuma ya fi usman wannan kuskure ne mala ya ce a cikin masu irin wannan ra'ayin akwai malamai da yawa masu mutunci masu falala sun afka ma wannan kuskuren saboda haka ba a ce masa rafida ballantana kai ga a kafarta su dan dai kadai gabatar da ali akan sayyidina usman in suka zo lissafa khalifofi su waɗannan za su ce maka abubakar umar usman ali in suka zo lissafa daraja za su ce maka abubakar umar ali usman jama mun gano wannan da kyau ku wajen jeranta halifofi abubakar da umar da usman suna gaba da ali amma wajen jeranta falala abubakar da umar sai su ce kuma ali sai ce usman jama kun gano wannan da kyau ku su wannan shine illan zaidiya kadai ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu ya ƙole shehul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala shehun musulunci ibn taimiyya Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce wali hadha kanat shi'atul mutaqaddimuna shi'a waɗanda suka gabata suka kasance alladhina sahibu aliyan waɗanda su ne almajiran ali au kanu fi dhalika zaman ko kuma suna goyon bayan Ali amma ba su matsayi Ali ba amma suna wannan zamanin lam yatanaza'u fi tafdil Abi Bakar wa Umar ba wani wanda ya taba musu da jayayyan cewa Abubakar da Umar sun fi Ali daraja wa inna ma kana niza'uhum fi tafdil Ali wa Usman kawai inda suke da matsala shine daidaita sayyidina Ali da sayyidina Usman nan ne kaɗai matsala yake jama'a mun gano wannan da kyau ku su waɗancan inda suka samu matsala kenan mala ya ce ka duba littafin minhaji sunna jiz'in farko shafi na sha uku kuna gane wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imaninmu kun ga waɗannan bayanan malam sai ya gama maka bayani duka me ake nufi da shi'a me ake nufi da rafida dan ka san wai ana magana akan su waye to sannan malam zai zo ya fara bin maka abubuwan yana na kadunsu har yau malam biyo ciwo kwalan tijjani a samawi ba fa kun gano wannan da kyau ko tijjani as-samawi yana can ku jira shi Allah ya kai matakin karatu na biyu ko na uku nan ne za ku fara jan ragargazan aqida da bayani akan bannan su Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan subhanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum